أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma ba'da assalamu alaikum warahmatullah muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta litinin a nan birni tilakoko yau muna bakwai ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda shine daidai da hudu ga watan 11 2019 muna littafin mu da yawan da muke karantawa hisnul muslim mana garkuwa ta musulmi sati wanda ya wuce inda muka tsaya shine babe wanda yake magana akan huta daga gida kahin nan akwai magana da muka yi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake bayanin cewa lalle ne alwala dole ne sai mutum ya yi bismillah hadisi da muka karanta can sati wanda ya wuce kuma akwai wani uwa wanda ya tambaya akan hakanan abin da ya shafi idan mutum ya kasance a ban ɗaki tunda shari'a ta karanta cewa bai dace ba mutum ya ambaci duk wani abin da yake da yi alaka da zikiri na ubangiji ko a rubuce ko kuma a karance mun karanta hadisin satin da ya wuce na cewa la salata liman la wudu alahu wa la wudu liman la yuzkuru sumallah babu sallah ga wanda bai da alwala babu alwala kuma ga wanda bai ce ba bismillah kuma mala ya ka mana zikirin da ake yi wajen alwala a zikiru kawal alwudu'i sai ya kama da na farko shi ne bismillah ita wannan kalmar to magana malamai akan kiran sunan Allah a cikin banɗaki wani da yawa daga cikin malamai suna kawo kan cewa la ya juz ma'ana kenan bai halitta mutum ya ambaci sunan ubangiji madaukakin sarki ko kuma wani abu da yake da wani alkur'ani ko wani abu a cikin aljuhunka ka shiga ban daki da shi wanda ke da sunan Allah wanda duka bai dace ba to amma abin da ya shayi alwala musamman Shafi bin Baz rahimahullahu ta'ala na bayani akan cewa dole sai mutum ya yi bismillah a cikin ran shi kamar sirriya ta yi ko kuma ma ce ba a cikin rai a bisa halshe kamar yadda mutum yake karatu na sirriya sallar azahar ko sallar la'asar yadda ai limami yana karatu amma ba a ji amma harshen shi yana motsawa to mutum dole sai ya haka nan wajen alwala wajen alwallan nan kuma magana ta malamai shine ya kasance sunna ne ko ya kasance wajibi ne to da yawa sun ta akan cewa lalle ne eh sunna ne amma malam waliyullahi ad-dahlawi yake cewa a cikin littafin hujja kamar manzo sallallahu alaihi wasallama shi magana shi dai zahiri ne akan cewa wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alayhi in dai baka yi bismillah ba babu alwala kenan kamar babu ita to shine wasu malaman su ce a cika alwala dai kenan alwala ka bata cika ba amma dai alwala ta yi idan kai sallah sallah tana yiwa to shi malam nan waliyullah yake cewa nassar nabi sallallahu alaihi wasallam ala anna tasmiyatu rukunun aw shartun daga cikin rukunan alwala menene rukuni abinda in babu shi alwallan babu babu ita kenan dole sai mutum yayi bismillah yace wa yahtamilu an yakuna al-ma'ana la yakmal wudu sanaiwa a fahimci cewa alwallan ce bata cika ba sai yace lakin amma la artazi bi misli hadha at-tawil yace irin wannan tawilin shi ba zai yarda da shi ba saboda me fa innahu min ta'wil al-ba'id kaman fassara ce ta nesa shi manzo sallallahu alaihi wasallam a karar magana shi yace babu alwala ga wanda bai yi ba bismillah to kenan idan aka bar nasin akan haka zai yi zama fassarawar take ingantacciya ina a takaice idan mutum zai alwala dole sai ya yi bismillah to shine wasu malamai suka ce in mutum bai gama ba kana iya yi kuma kana cikin alwala har ka zo wanke hannu ko ka zo kawa kana ya ce bismillah shi kenan sai da ta yi amma idan har ka kare wasu suka ce shi kenan kenan alwallaka amma dai akwai na ƙasa to amma a maganar malam wannan dole sai ka sake alwala sai kai bismillah wanda kuma shi daidai da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama yana abin da ya shahi bayan daki mutum bai bayyana bane amma mutum zai yi shi akan akan halshen shi wannan shine sai magana ta biyu shine na ayoyin da muka karanta na ƙarshen suratul ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar eh magana magana na sinuwa to shi wannan akwai hadisi na Anas dan Malik amma ba hadisi bane muttasil ma'ana ba hadisi bane daga annabi kai tsaye sallallahu alaihi wasallama shi yace wa kam min tali lil qur'an wal qur'an yal'anu sai karanta ƙaunar Allah subhanahu wata'ala ala la'anatullahi ala zalimin yace da yawa daga cikin masu karatun Qur'ani Qur'ani kamar yana la'anta su sai karanta ayar da Allah yake cewa la'anta Allah ta tabbata akan azzalumai to amma wannan magana da ake kamar mutum yana kwadin abin da bai yi Allah ya ce kai zalunci sai kai zalunci kuma kana ta karatun Qur'ani kenan kamar kana sama kanka wuka ne kamar kana tabbatar da hujja akan ka kenan wannan a wannan bangaren amma shi ba hadisi bane muttasili kamar a ce magana ta annabi magana ta sahabi ita kuma wajen malaman hadisi magana na sahabi in dai ba wanda ya saba mushi ko bai saba ma ba aya ta qur'ani ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam mutabar ne ana aiki da shi yana ya zama sunna nan shi abin da yake nunawa mutum yayi aiki da abin da yake wadi kenan tunda kana ta karanta qur'ani ka san abin da yake to kai kokari ka karan kai aiki da abin da alkurani ya ce to amma magana nan abin da ya shayi wannan ayoyin kadai sune shine ban gani ba a iya irin dan bincike na dan gajere na dalibin ilimi abin da zamu tashi akan shi shine azzikru inda al-khuruj min al-manzili mala sati mun da wuce kai magana ko ya ya dai kace akan wannan ita addu'a da ta gabanta da ta shiga da ta wuta warai warai da gaske muje muje ko za ka yi bayani azzikiru inda al-khuruji min al-manzil kenan wannan zikiri wajen hutowa daga gida shine mala ya kawo na farko shine bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah wannan shine zikiri wanda yake gajere kuma shahararre mafi yawa wanda malamai suke kawo shi bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah ya dace mutum idan zai huta daga gidan shi yayi ita wannan addu'ar saboda kariya mana Allah subhanahu wataala zai kare shi yana bismillah yanda kaman lokacin da muka yi zance akan ya alwala mun karanta wani hadisi ƙarshen hadisin can da yake cewa abin da ke zamantowa sutura tsakanin ɗan adam da aljani bismillah kuma duk abin da za ka yi ya zamanto bismillah ne abin da za fara a kone hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma yake magana cewa duk wani abin da za a yi shi in dai ba a yi da fara da bismillah ba to kamar bai da albarka yankakken ne a abtar bismillahi kenan kamar ka ce na fara da sunan Allah kuma na dogara da Allah shine tawakkaltu ala Allah wala haula babu wata dubara ko wani iyawa wala quwwata kuma babu wani ƙarfi illa billah sai ga Allah kenan kami da al'amarin ka zuwa ga ubangiji bakka da dubara bakka da ƙarfi ya Allah gani zan huto daga gida to shikenan Allah subhanahu wataala sai ya kare ka wannan hadisi ne na Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu a ƙarshen hadisi me yake cewa sai yake cewa yuqalu lahu kufita wa wuqita wa hudit lokacin da mutum ya wannan addar dan hadisin dogo ne kamar da muka bayani darasin mu na farko a muqaddimar da karanta shi malam zai kawo daidai addu'a ne to shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam su da yawa in ya ka addu'a sai ya kawo dan guziri ko kuma abin da zai sa mutane su kudaitu wajen karanta ita wannan arda mana an hwanin da za a samu sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai ce sai a ce mishi kufita mana an kare ka an isan maka wauqit kuma za a kare ka duk wani abin da yake na sharri to ba zai same ka bi iznillah wa hudita kuma za a shiryar da kai hanya mai kyau idan ba dole ba sai shiriya ta musulunci misali kasuwa ne zaka to sai Allah ya sa ka dace zaka shiryu akan irin ribar da zaka samu wajen aiki ne zaka wajen neman ilimi ne zaka gona ne zaka ko duk abin da zaka yi naka ce hudita kenan za a dora ka hanyar da ta dace wanda zaka ci nasara wa tanaha anhu shayatin kana huddo kafarka da ka ce bismillah tawakkaltu ala Allah shadanne daman su suna so tare da kai a cikin yininka saboda su fata ma lokaci su shagaltar da kai in kai wannan addu'a manzo sallallahu alaihi wasallama yace sai sai aljannu sai su barka kowa sai ta yi shine mana wa tadaha anhu shayatin wa yaqulu li shaytan akhar sai wani shaytan kin sai ce ma wani shaytanin kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya wani ma misali in wani shaytani bai ji ba lokacin da kai addu'ar yake so ya zo ma to wanda yaji sai ce ma a'a wannan fa bakka da karhi akan shi ya zaka yi da mutumin da an kare shi kuma an isan mishi kuma an shiryar da shi kira kaga wannan ba karamin alfanu bane mutum zai samu lokacin da zai fita da gida bismillah tawakkaltu ala allah wala haula wala quwwata illa billah ko adda ta bi wanda mala ya kawo allahumma inni a'udhu bika an udilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya wannan adda ta biyu ko kuma wasu ma suke kata a jere bismillahi tawakkaltu ala allahi wala hawla wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla wa udalla hayya zuwa karshe aw yujhala alayya to kenan wannan in mutun yayi shi kaman haske ne bisa haske mana mutun ya cika ladan shi allahumma inni a'udhu bika an udilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي eh larabci yana da abubuwa dukkan wasallanin da kuke gani sukan saba in mutum ya saba ma'ana wasali kaɗan to ma'anar za ta canza eh mutum mutum ya kokarin karantawa daidai Allahumma inni a'udhu bika an adilla kaga nan da wasali kasa kamar in bace ni kamar lokacin da kake addar kana roƙon Allah subhanahu wata'ala kada ya sa ka bar hanya ka tsaya kan hanya gaskiya aw udalla to shi kuma wasali sama kamar kai ka batar da wani ka zama sababi na cewa wani ya bar hanya ko wani ya bace eh kenan Allah karka sa ni bace kuma Allah sa ka in sa ma wani ya bace kaga ba karamar adda bace aw azilla ya Allah ko kuma talallabiya ta jani a san shedan yana rinjayen mutum sai ga mutum da imanin shi yana ibada yadda ake so shaidan sai ya zo ta lallaɓe sai ta jashi Allah kare mu au uzalla ko kuma in sa wani ta lallaɓiya ta jashi ya huta daga gaskiya zuwa bata au azlima ya Allah ina roƙonka ka in yi zalunci ka ni kan zalunci kowa au uzlama kuma ni ma Allah ka kare ni kan wanda ya zalunce ni kenan kai ka kai zalunci kuma kai ma ka maka zalunci aw ajhala ya Allah ko in ma wani magana ko aiki na jahilci yana irin abubuwan da basu dace ba aw yujhala alayya ya Allah ni ma kuma kada wani ya muni jahilci abubuwan jahilci sune irin zage-zage da abubuwa alfasha abinda bai dace ba na magana ko na aiki to wannan dukan ana kiransu jahilci wannan shi ko hadisi ne na ummu salma hind binti abi umayya al-makhzumiyya cikin ɗaya daga cikin mataye na manzo sallallahu alaihi wasallama uwayen mumunai to kenan kaga ita wannan mutum idan ya gabata da waccan gashi tawakkali zuwa ga Allah gashi mutum ya kuma zuwa ga Allah babu wani ƙarfi babu dubara da kuma ga addu'o'in cewa Allah ya kare ka kakkaba ce kakkabatar da wani kada talalla ko wani abu ya ja ka ka bar gaskiya ko kuma ka sa wani ya bar gaskiya ko ka zalunci kanka ko a zalunce ka ko kai jahilci ko a maka jahilci mara kenan ya mutum sai kokari ya karanta wannan bala ce wa fi haza ta'limu li ummatihi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan biyu da muka karanta wannan addu'o'in na huta daga gida akwai karantarwa wanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake ma al'umma da kuma nuna musu hanya wadda ke mai kyau fi kafiyati isti'azihim inda khurujihim min manzilihim lokacin da mutum zai fito daga gida babu na gaba azzikiru inda dukhulil manzili zikiri ko ambatan Allah da mutum zai yi lokacin da zai shiga gida to nan mi kuka gane malam ya yi magana sai da ya kawo huta ya kawo shiga yanzu nan shiga ne ko da kamata ya kawo huta ko ya kawo shiga kuma bayan an kawo shiga yana idan mutum ya shiga gida kuma sai ya hutu eh to malam ya yi haka nan saboda can farko abin da ya mana an mutum ya tashi daga barci ne an tashi daga barci me za a yi alwala sallah ko kuma mutum kenan zai hutu zuwa masallaci to ga abin da ya kamata ya yi kuma idan an dawo daga masallaci shi kuma za a shiga gida ko kuma kasuwa ko wajen sana'a bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala allahi rabbina tawakkalna thumma liyusallim ala ahlihi kina adda tana tana karewa ne wa ala allahi rabbina tawakkalna adda daga nan ta tsaya bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala allahi rabbina tawakkalna kina da mutum ya haka sai shiga gida to na gaban summa yusallima ala ahlihi wannan karin bayani na cewa sai sallama ga yan gidan kina sai mutum ya ce assalamu alaikum ko da gidanka ne ko gidanku ne kina ya kamata idan ka zo ko da kai ne shugaban kai ne uban iyali da kai da matanka da yayanka to ya kamata a ce kai sallama kana shi ko da gidan gwamnati ne mutum ya sallama inda dai sallama sai in ya zama to kamar wata mangaza haka wanda ma'ajiyar kaya ne an san ba mutane suke rayuwa ba a ciki to wannan shine la junaha wannan hadisi ne na sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam Abu Malik al-Ash'ari wanda malamai suka yi sabani a cikin sunan shi aka ce Ubaidillahi ko Abdullahi ko Amr wannan hadisin nashi ne bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala allahi rabbina tawakkalna da sunan Allah muka shiga da sunan Allah muka huta kuma mun dogara da Allah shine ma'anarta walaja ma'ana dakhala da sunan Allah mun shiga shine bismillahi walajna wa bismillahi kharajna kenan da kun ga duka da kusan bismillah na ita ce wanda makaranta can baya garkuwa ce kuma da yawa daga cikin addu'o'i azkar in dai mutum wani aiki ne zai yi to da yawa so da yawa sai ya gabatar da bismillah kenan aikin ka da zaka yi da sunan Allah ne madaukakin sarki to hadisi da makaranta wancan na Allahumma inni a'udhu bika min dilla wa dalla na huta daga gida da shi wancan bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah duka da sai ne wanda ashabu sunan sun hudo akwai arbici anan ko ashabu sunan ne da Tirmidhi to babban jigo ne idan aka ce wanzur sahihi tirmizi wa sahih ibn maja sheikh al-albani rahimahullah ta'ala shine da manyan jigajigan malamai na hadisi na kamar zamanin wannan zai cewa ya rasu Allah jigan shi rama to ya ma littafan nan aiki son tirmizi abi dawuda nasa'i to idan aka ce sahih ibn maja kamar littafi biyu sai ya raba da ifan da kuma da wanda suka inganta da wanda ba su inganta ba kenan in littafin yana cikin wanda su inganta to shi kenan inganci ya tabbata to in ya sa cikin wanda ba su inganta ba to a lokacin kuma kenan rashin inganci zai tabbata to na zikiri na huta daga shiga gida bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala allahi rabbina tawakkalna to shine ake magana akan shi akhrajahu abu dawuda وحسن إسناده على علامة بن باز أتكل التاين تحفة الأخيار شين كما سيتش والصحيح إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا أشاء akwai ruwaya muslim amma shi kawai abin da ya bayani cewa in mutum ya ambaci sunan Allah kenan bai ba zancen wannan nassin ba na bismillah walajna wa bismillah kharajna kenan kawai mutum ya ambaci Allah wa qala al-allamatu al-albani rahimahullahu ta'ala fi ta'liqi ala al-kalim al-kalim at-tayyib albani ya dan mai taliki shine kamar dan sharhi gajeren sharhi yace isnaduhu sahihun isnadin hadisi yana da inganci zaka ce isnadi kamar wanda suka rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa tabi'i tabi'i tabi'ina kamar sahabi ya rawaito tabi'i ya rawaito daga wajen shi tabi'i tabi'in ya rawaito daga wajen tabi'i shi kuma tabi'i tabi'ina na uku shi kuma sai ya rawaito wajen tabi'i to haka kamar in ce wani ni na ba malam bakar labari malam bakar ya ba malam labari an ba da labari wanda shi ake cewa sanad to malamai na na musulunci wancan malaman hadisi sai sun binciki kowa sai a fara daga na ƙarshe malam wane ne shi ana kake shi me musuluncin shi ne imanin shi ya taɓa yin ƙarya a rayuwar shi ko bai taɓa yi ba me amana shi na tsallake shi a zo na biyu har zuwa na ka samu cikakke kowa yana da amana yana da gaskiya yana da ƙarfin har da bai taɓa yin cin amana ba sai a ce to wannan hadisi ingantacce ne amma da an samu ɗaya an ce ya taɓa yin magana wanda ba daidai ba ko kuma yana yana har da yana mancewa to sai a ce wannan hadisin akwai sai an sake bincikawa a ga cewa ya tabbata tabbas daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma bai inganta ba to wannan malam abani rahimahullahu ta'ala kamar shi a yanzu a wannan zamani da muke yana daga cikin malaman da suka ba da kokari Allah ji kansa rama kusan in dai aka ce ya ingantar da shi to hadisi ne ingantacce babu shakku a ciki ba a shakka saboda malami ne da ya ba da lokacin shi ya tace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kakkabe aka hudda na ƙaryan dan an samu wasu mara imani suka suke magana sai su tura cikin sai a ce hadisi to sai ya zo ya rarrabe malam sai ya ce isnadu sahihun summa badali annahu munqati yace bayan ya ce isnadun sai ingantacce ne yace sai ya bayyana a gare ni kenan yana ta bincike sai ya bayyana cewa a hadisin ashe isnadun nashi akwai inqita kamar an yanki ma'ana bi ne inqita lokacin da ya ba da labari malam Abubakar ya dauki labari ya ba malam wani shi ya bashi to mutanen in aka ce daga wani zuwa wani sai gudan ba a san kowane ne ba mutanen da suka rawaito labarin mutum biyar ne sai aka samu hudu kenan sai a ce akwai dai akwai matsala ina na hudun yake a ina ne yake kuma tsakanin wadawa malam sai ce kuntu zakartu fi ba'd al-ahadith allazi ijtahadtu biha akwai ya kamar istishhadi ya bada dalili ko ya karfafa wata magana a cikin wasu daga cikin hadisai yace summa bayyana zalika fi hadisin akhar bizalika sanad fi da'ifa akwai silsila a hadisin da'ifa wanda yi malam sai bayyana cewa isnadin hadisin wannan bai da inganci wa zakartu hunaka anna al-hafiz ibn hajar istaghraba hadha al-hadith wa da'afahu la'allahu ahra aw la'allahu ukhra ghayra qadiha wa annahu tanabbaha lil-inqita'i fi hadithin akhar hafiz ibn hajar wanda ke da littafin bulugul maram ko fatawul bari sharh sahih bukhari ya mamakin shi wannan hadisin kuma ya mana raunana sanadin nashi to amma mal albani yake cewa tana yawa ko wani daban kin ne ba shi wannan ba a takaice dai dukkan hadisan da addu'o'in da zamu karanta a nan ingantattu ne sai dai wasu an yi magana akan su wasu kuma ba yi magana akan su ba to ko da wanda aka magana akan su sai wanda karshe an ce inganci to shikenan sai su zo cikin shi wannan littafin mai girma hasanul muslim yana daga cikin mizash domin littattafai da aka yi na addu'o'i ba shi bane kadai akwai al-azkar na Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala shi ma duka kamar irin wayan abu mai shiga daga gida huta da abin hawa abin hawa shiga kasuwa huta yadda hasanul muslim yake to shi ma kusan tsarin shi haka ne to amma shi faɗi gare shi yawa du'a'u dhahabi ila al-masjid kana shi dai malam tartibin nashi tartibi ne na mutum musulmi yadda ya dace ya kasance bayan ka tashi daga barci ka yi alwala ka huto daga gida to sai zuwa masallaci du'a zahabi lil masjid yace Allahumma ja'al li Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا wa min amami nura wa min khalfi nuran waj'al fi nafsi nura wa'azim li nura wa'azim li nura waj'al li nuran waj'al li nuran allahumma a'tini nuran waj'al fi 'asabi nuran wa fi lahmi nuran wa fi dami nura وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي wannan ya tana da tsawo kadan amma kamar nuran nuran kin yana da yawa waje alli kuma shi ma a kowanne gaba akwai shi kenan da za a dunkule a dar batta da tsawo da yawa tunda nuran nuran kowanne gaba akwai nuran waje alli waje alli ko waj'alni wazidni nuran wazidni nura wazidni nuran wa habli nuran ala nur wannan hadisi na Abdullahi da dan Abbas sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya rawaito wannan hadisi Imam al-Qurtubi yake cewa waɗannan haskaye dan ko ina akwai nur nur nur a larabci shine haske wannan haskaye da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake maganarsu imam qurtubi yace yumkin hamluha ala zahiriha mana haske na musamman sai ga mutum gaba ɗayan shi ya zama haske saboda manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin addar kusan bai bar komi ba haske a ko ina has ko ina Allah ya sama mutum ya zama tuna da haske imam qurtubi sai yace fa yakunu سؤال الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من أعضائه نورا يستضيء به يوم القيامة في تلك الظلم to kuma akwai magana ta gobe kiyama mutane za su kasance a cikin duhu akwai mutane waɗanda suke da haske Allah zai karrama su ya girmama su to idan mutum yana wannan addu'a to Allah madaukakin sarki sai ya sa ya dace Allah sai ya sanya mishi haske a gobe kiyama wanda wani duhu ne za a yi duk wani mai laifi wanda Allah bai sa ya dace ba da wannan rahama ta Allah wannan hasken to bai ganin gaban shi baka iya zuwa ko ina sai mutum ya tsaya shi kuma za a je wajen hisabi kuma za a je a shiga gidan aljanna to manzo sallallahu alaihi wasallama anan yake cewa Allahumma ja'al fi qalbi nuran zuciyata Allah ka sanya mata haske wa fi lisani nuran ya Allah halshe na ka sa mishi haske halshe wa fi sam'i nuran ya Allah jina kenan shi ma a samu shi haske wa fi basari nuran ya Allah gani na ganne na ka sa musu haske wa min fawqi nuran ya Allah ka sa a sama na haske wa min tahti a ƙasa na Allah ka sa nuran haske wa an yamini nuran wa an shamali nuran dama da hagum yamin shine dama shamal hagum ya Allah dama ta da hagum kina ka sa mun haske wa min amami nuran wa min khalfi nuran ya Allah a gabana ka samu da haske haka a bayana wa min khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran ya Allah cikin zuciyata can kokon zuciya ya Allah ka samu da haske wa a'zim li nuran ya Allah ka girmama mini wani haske ya zamanto babba wa azim li nuran ya Allah ka girmama mini haske ma'ana kenan Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yana roko ko kuma duk wanda zai adda da wannan adda kusan hasken ya wuce mana da mutum yake tsammani idan Allah ya sa mutum ya dace waja alli nuran ya Allah ka sanya mini haske waja alli nuran kuma ni karan kaina ka sa ni in zamanto haske Allahumma atini nuran ya Allah ka sanya mini haske ko ka bani haske waja al ka sanya fi asabi nuran dukkan gabbaina dukkan gababuwa wanda suke jikina ya Allah ka sanya su zaman to abin haske ne wa fi lahmi nuran ya Allah ka ma hatta nama da yake jikina ya Allah ka sanya shi zaman to haske wa fi dami nuran ya Allah jinin da yake gudana a jikina Allah ka sanya shi zaman to haske wa fi sha'ri nuran ya Allah ka sanya gashi mana duk gashin da yake jiki mutum adda da yake ya Allah ka sanya shi zaman to haske ne wa fi bashari nuran kuma haka fata ta ita ma ta zama to mai haske ne Allahumma ya Allah ij'al li nuran fi qabri ya Allah ka sanya mini haske a cikin kabari na wa nuran fi izami ya Allah kashi suwa na ka sanya mini haske wa zidni nuran Allah ka dada mini wa zidni nuran kuma ka ƙara dada mini wa zidni nuran idan kamar mutum yana ta roƙon Allah ya sanya wannan haske a gare shi wa habli nuran ala nur ya Allah kuma ka muni kyauta mana ba wanda ba kowa ba ake ba wa habli nuran ala nur ya Allah ka bani haske akan haske kenan duk tun daga farko akan halishi akan ji akan gani akan gashi da waye karshe dai to ko da Allah baka wannan kuma kamar ka ce Allah ya ƙara maka hasken a bisa hasken nurun ala nur wannan ba karamin adda ba ce yana ya dace a ce mutum ya harrace ta domin ya rika yin ta lokacin da zai shiga masallaci kuma masallaci ɗakin Allah ne wuri ne wanda yake tsarkakakken wuri wuri ne wanda duk wanda aka ganshi a masallaci manzo sallallahu alaihi wasallama yace in kuka ga mutum zuciyarsa tana da alaka da masallaci idza ra'aytum ar-rajula wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid fashhadu lahu bil iman kama kama da imani ba ma da mutum imani amma mai zuwa masallaci wanda kaga kamar zuciyar shi tana da alaka sosai ana kiran sallah yana zawwa ana kiran sallah zai zo masallaci shine a sahu na gaba to waɗannan su ne da za a musu shaida ta imani cewa ai lalle wannan aiki ne na masu imani to ko mutum idan ya wannan addu'a ta haske mana kenan Allah gaba ɗaya zai haskaka shi to wannan suna ake cewa waliyan Allah dan kun san waliyan Allah ba wasu mutane ne bane daban ko wata fami ko ne wani jikoki na wani a'a duk mai imani mai takawa wani shi ake cewa waliyi haka Allah ya ba mu labari a cikin Alkur'ani mai girma ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun abu biyu ne in dai mutum yana takawa shine tsoron Allah kuma ya yi imani to ko waliyin Allah ne ita kuma kalma ta wali da man kalmar larabci ce kuma ma'anarta faɗi gare ta soyayya ana iya kiranta walitaka taimakekeniya ana iya kiranta walitaka haka kuma nusura kamar ne kawo agaji shi ma ana kiran shi walitaka kuma haka mutum kamar ya ɗauki nauyin mutum mai kulawa kamar yadda yadda uwaye suke kulawa da 'ya'yansu to wannan waliyansu ne eh majibinci ba ko kuma a ce an zo ina alwali na na mace lokacin da za a ba da arme mana duk wani wanda zai ma tsaye to wannan waliyin ka ne to Allah subhanahu wataala idan ka zamanto waliyin shi to shi zai zamanto ma'ana duk abin da za ka yi zai sa ka dace wannan haskaye in aka sa haske a zuciyarka aka sa haske a ganinka da jinka da namanka da kashinka da gabanka to kenan kaga kominka ya zama to haske ne baka cikin duhu kenan babu abin da zaka dosa wajen neman cin nasara ka kasa samu cin nasara tunda kai a haska kake ba a duhu kake ba to ya dace a ce mutum ya yi ta wannan adda mai girma du'a dukhulul masjid su wannan kamar ruwa ruwayoyi ne haka ne haka ne inda aka yi ya yi ya wadatas ya wadatas kamar kenan jin da aka yi wanda an tiri parantes ruwaya ce daban kenan shi ma wannan daban ne wannan daban ne to amma sai a gama du'a udkhulul masjid adda da mutum zai yi lokacin da zai shiga masallaci ina wannan tahiya ne kana tahiya kuma duk da cewa ba shi muke magana ba abubuwan irin fadalolin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya bada akan zuwa masallaci ba karami bane irin taki da mutum zai rika yi duk takin da mutum zai yi za a kankare mashi zunubi a ƙara mai lada in ya taka a kankare in ya taka a ƙara mai lada haka zai ta zuwa du'a dukhul masjid lokacin da mutum zai shiga masallaci ya budawo birjihil yumna kenan mutum da kawar dama zai shiga masallaci can bayan mu magana shiga ban daki kawai hagun wa yaqulu sai ce a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim yana ita ta adda da kuma ta mutum a'udhu billahi العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم kenan kamar mutum yana neman Allah ya kare shi kuma Allah mai girma da kuma kamar kana neman kana kana iso da cewa fuska ubangiji subhanahu wataala neman yarda Allah ya Allah mai karamci ya Allah mai mulki wanda yake daɗaɗɗe Allah ina neman tsarinka daga shaidan wanda yake jehehe daga rahamarka kenan idan mutum ya shiga masallaci wuri ne wanda zai gana da ubangiji subhanahu wataala to amma su da yawa shaidan zai biyo mutum hannan kana cikin sallah yana ranye maka lada yana shagaltar da kai sai kai sallah ka kare kawai kai dai kana ji musamman in a ce liman ne kake bi kai dai kana ji ana kabbara dai hankalinka yana nan ana sami Allah lil hamida ayi sujada ayi ruku'i a kare eh kana bi inda za a ce ma haraka ta farko haraka ta biyu me ne mai karanta wacce karatu ne sai ga mutum bai sani ba to wannan shedan ya tafi da shi wani da yana da magaram a masallacin shi anan birni to tunanin shi yana kusan ya mai wani ya kusa saudiya ma wani ya je wani na wajen rasha tunanin yana yana yana ta yawo ko limai raukan a rasa wanda kwata-kwata kowa ma ba a hayacin shi bai ki to kenan idan mutum yau na addar za ta sa shaidan ya hinta da shi ko idan muka diba addar kusan akwai irin da muka ce ana ma Allah iso da kalmomi masu kyau da sunayen shi mutum ya ya kambama ubangiji subhanahu wataala lokacin da zai addu'a mai muhimmanci kaga na a'udhu billahi alazim wanda duk kamar girman ubangiji ne waje alkarim wa sultani alqadim min ash-shaytanir rajim kaga addu'a ta zo karshe Allah kai ne babba Allah kai ne mai mulki wanda yake da dadde kai ne mai kaza Allah ina neman ka kare daga shaytan ko manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu labari cewa akwai wanda zai sallah alada goma ɗaya zai huta da ita daga cikin masallaci duk guda tara ya zubda su wani ya huta da biyu wani ya huta da uku wani ya huta da hudu biyar shidda haka ha a samu wanda shi an tseke zai huta da larar goma to shi kuma wa qalilun ma kaɗan ne ake samu illa man rahima man rahima Allah saboda idan mutum ya shiga wani lokaci ko ta harkoki kamance ko kuma kamance wani wani kilan ka daki ko waye so da yawa in kana sallah ko sai ka tuno shi a inda yake saboda tunanin kai na yana yawo to mutum mai so laran shi zaman to cikakke sallah kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam labari kamar gana wanda ubangiji subhanahu wataala kana karanta alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce hamadani abdi ita lokacin har kai suratul fatiha ka kare kana wadi Allah na wadi haka haka kamar ganawa ne da ubangiji subhanahu wataala arrahmanir rahim Allah ya yabe ka malik yawmiddin haka hayyar haka je wala dalil Allah ya ce to lalle bawa na abin da ya tambaya na bashi to kaga kenan lokacin da kake da ubangiji ya kamata a ce mutum ya nufi to wannan addar za ta taimaka wa mutum lokacin da zai shiga masallaci wajen Allah ya kare shi daga shigar a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim shine adda wanda mala ya kawo ta tafari abubuwan rahmatik wa akwai ta wani ana yi ta sosai ita mafi yawa ita ta shahara du'a'u huruji min masjid yana lokacin da mutum zai huta an gama sallah an yi azkar da sauransu abubuwan rahmatik a akwai shi a nan a to ni nan babban da shi akwai shi nan a sosai ma ni ita ce mata shahara ita ce ta wacce Allah mafitali abuwa gura mata
wanda yana yi masu duka yana yi ga masu duka kwarai nuru ala nuru du'a ul khuruj min al masjid huta daga masallaci yabda'u bi rijli yusra kenan mutum sai huta da kawa hagu saboda nan gidan daraja ne mutum kuma zai huta wuri marar daraja ka huta daga gidan Allah subhanahu wataala kuma za a shiga duniya kenan mutum zai shiga da kawa hagu wanda zai nuna maka duniya ba komai bace wa yaqulu bismillahi was salatu was salamu ala rasulillah اللهم إني أسألك من فضلك Allahumma simni mina shaitanin rajim kenan mutum bayan ya fita da kafa ta hagun sai ce bismillah da suna Allah kuma dai mafi yawa duka abubuwan da suke na aiki ne da bismillah azkar kinsu bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم نهار سنة الله يبود صلاتي كما صلى الله عليه وسلم wanda ke ma'aikin Allah ne ya Allah ina roƙonka daga fadalarka fai za ku zai zai kwanciyar wabta gumin fadlillah kamar mutum in kasuwanci ne zai in aiki ne yake ina ne za shi kenan mutum sai ya huta bayan an gama sallah to fadalar ubangiji take da yawa to mutum ya roƙi Allah Allah ya ba shi fadalar shi wanda kuma kamar mutum ya yi roƙo kenan farkon yininka a ce sallar asuba farkon kenan wuninka zai fara ga adda da za ka yi kenan idan Allah ya karbi addu'arka in dai babu wani mani babu wani abin da ya hana to lallin tabbas mutum sai ga alheri a cikin wannan wuni nashi Allahumma asimni ya Allah ka kare ni al-isma min ash-shaytan rajim daga shaytan wanda yake ar-rajim wanda aka jehe shi ko aka hudda shi daga rahama ubangiji kenan Allah ka bani fadalarka kuma ka kare ni ya zamanto Allah shine gatan mutum to wannan shine mutum abin da zai karanta lokacin da ya wuta eh daga bandaki eh daga masallaci afwan shi kadai ne kawo wurin kuma mu azkarul azan lo zikiri wanda ake yi na kiran sallah يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الصلاة وهي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر دا mutum ya dace yayi lokacin da lada ne kiran sallah sai ka rika hudin abin da yake hudi shine fa yaqula misla ma yaqul Allahu akbar Allahu akbar kai ma haka zakai tai ashhadu an la ilaha illallah kai ma sai ka bi shi sai ku ta tahiyya sai ya zo wajen hayya ala salati ya zo wajen hayya ala falahi sai ka ce la haula wala quwwata illa billah ina hayya ala sala ka ce la haula wala quwwata hayya ga hayya ala sala hayya ala fala la haula wala quwwata illa billah haka zaka bi shi wannan to hadisi ne muttafaqun alaihi sai akwai ƙarin cewa idza sami'tumun nidaa وقولوا مثل ما يقول المؤذن magana ta manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ke hadisi ne na Abi Sa'id al-Khudri Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa in kuka ji mai kiran sallah ya fara kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake hodi yana ladan yana yi kai ma kana haka ya kamata ku rika yi yana hodi kana hodi yana hodi kana hodi sai wajen hayya ala salat da hayya al-fala sai kuma sai ka ce la haula wala quwwata illa billah kenan nan zikiri wanda yake na kiran sallah na na mai na abu ne mai sauki tunda kusan ladan yana yi kana jin shi yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar kenan kamar tare kuke tahiyya sai dai kawai wajen hayya ala sala da wajen hayya al fala sai mutum ya ce la haula wala quwwata illa billah sai kuma eh sallar asuba sai ladani ya zo ya ce as-salatu khairun minan nawm to anan anan shi ba irin na hayyal falabar hayyal salamu ce shi la hawla wala quwwata illa billah kenan kai ma haka zaka hudu saboda manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yayi mislu ma yaqul ko mislu ma qala muazzin so ake kabi shi gab da gab kamar yadda ake bin liman a sallah duk abin da yayi ko da bai shahe ka ba in dai yana cikin kenan saboda ita as-salatu khairu minan nawm kamar shi ladani wa'azi ne yake ma masu barci sallah asuba a tashi a zo masallaci sallah ta yi barcin nan alheri to kai ma sai ka faɗi hakan saboda ladan ladan haka yace saboda manzo sallallahu alaihi wasallama shi me yace idza sami'tum nidaa fa qulu misla ma yaqulu muazzin irin abin da yake wadi ku ma ku wadi to shikenan ladan ya zo yace as-salatu khairun minan nawm kai ma sai ka ce as-salatu khairun minan nawm haka ya kamata mutum ya to sai kuma wata fa'ida wanda malamai suke bayani akan bin limamin bin ladan afuwar lokacin da mutum ya sunna sunna ne ko kuma wani abu ne wanda yake na dole to malamai suka da ja akan cewa sunna idan da mutum bai yi ba ba cewa ya wani babban laifi sai dai bai samu baladan da yake ga wanda ya bi ladani suka yi shi wannan ladanci tare yana Allahu akbar Allahu akbar ana yi haye zuwa ƙarshe to wani kuma shi yana zaune shi bai yi ba to wani akan sunnanci ne amma inda akan ma'ana wajibci ne to dole ne mutum sai yayi idan baka yi ba sai ka samu laifi a wajen Allah subhanahu wataala to shi ko umurni na manzo sallallahu alaihi wasallama malamai suka cewa dukan shi wajibci ne in wani abu ya zo sai ya sabke shi daga wajibi sai mai da shi sunna to kenan irin yanayin yau da gobe yadda sabai suka fahimci abin da kuma tabi'ai sai ya tabbatar da cewa ya nuna sunnancin sunnancin abin wani hadisi ne na sa'id sa'id ibn abi waqas wanda tsayuwa sai da ko dai ya adda amma ba wai wani dole ba ko don girmama adda ko kuma dan kasu buge mutum yana da sai tsaya gaskiya ne da haka in ana kiran sallah sai a kuma akwai ihtiram akwai girmamawa saboda in tana tana tana yawa ka wuce wurin da ma ladanin eh ladanin ka shagala ka wuce ladanin kuma bu gama ba tare
yana da kyau idan kana amsin kiran sallah in wani ya maka magana ko ya ma sallama ka zai da masa
kwarai kwarai da gaske ai wajibcin na amsa kiran sallah ya hau ya danna wannan sannan ce na mai da sallama idan ko ne zai magana da sama zuwa sama da wajibi kusan wajibi ne wanda ya ma ya sallama kame da mishi wanda akwai kamar mutanen gida haka duk wani abin da suke na lazimi ko wani zikiri ko da babu magana mai da sallama
ba sai dai a gyara murya ba dangane da kiran sallah kamar mutane ana kiran sallah sana fiye shi ba wannan ya dace a wani ba zancen dacewa tunda an ce ku waɗi abin da lada yake waɗi kuma kaga hira da za a duka kiran sallah ba da ya wuce minti biyu ko yan yaya minti uku na gaba ya ce fa yaqulu ko yaqulu wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يقول ذلك عقب تشهد المؤذن yana mutum sai yi wannan bayan tashahudi na na ladan tashahudi na ladan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan wa ashhadu anna muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمدا رسول الله in in yazo nan karshe to he mutun yayi ita wannan addari
kamar yana ne illa dan yace Allahu akbar Allahu akbar na karshe la ilaha illallah shi kuma mutun ya dasa daga nan sai dasa daga nan ba
a sai kun yi tare sai kun gama karaf duka duk abin da ladan ya hudu sai ka hudu shi eh la ilaha illallah ko kuma salati da annabi wanda zai na baya kenan sai sai kun gama a tare wa ashhadu anna wa ashhadu an wa ana ashhadu an la ilaha illallah kenan nan manzo sallallahu alaihi wasallama yana magana da kanshi wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shikenan ka ci gaba rahmatullahi rabbil alamin sallallahu alaihi muhammadin rasula wa bil islam dina shi to shi wannan a ƙarshe shine sai yace yaqulu zalika aqiba tashahudul muazzin kenan ƙarshen la ilaha illa allah ko yazo ƙarshe to shikenan kai kuma sai sai ka dasa eh amma duk abin da sai kai ku yi tare abin da ladan zai wadi kenan abu na gaba shine yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ba'da faradihi min ijabati almu'azzin sai mutum ya salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba'da faragi kenan bayan ya kare min ijabatul muazzin amsa ma ladan idan sai ka kare gaba daya idan ka kare amsawa tare da da ladan raditu billahi rabban wa bi muhammadin rasula wa bil islam dinan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقال وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم معنى صلاه ابراهيميه wannan ita ce salatin da ake yi bayan ladani to banda ita daga baya an yi wasu salatoci to da duka babu wani salatin da za a ce babu wani sabani a kan shi ko kuma ma wasu ma kwata-kwata ba a malamai ba su yarda ma salati daga cikin salatocin da ake wani salatu talajina salatu fati salatu wane ne suna da suna da yawa salatu nuriya wane ne da abubuwa da yawa to babu dai wanda malamai babu mai garrama babu mai tantama wanda za ka gan shi a kowane littafi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid kada in ka tsaya nan ma ka- ka ka- ya isa wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad eh kana kana iya yin shi kuma akwai wanda suke magana adada adada khalqihi wa rida nafsi yuzina ta arshi da kalmati kamar ka ci Allah kamar annabi salati yawan mutanen duniya ko yawan kamar wani abu kake gaji yawa to wannan shi ma eh, yana yana jaiz eh to sayyidina so da yawa ya- yakan zo amma me matsayi ne na kawai shu- siyada shugabanci shugabanci ne domin idan aka zo a sunna tacicciya shi salatin ibrahimiyyar akwai ruwaya ta ibn mas'ud da wani in ba in ba wannan nasin ba da ya zo daga bacin mai tsarki sallallahu alaihi wasallama to ba ba a so mutum ya kara eh wannan wannan nassin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar shi ya dace mutum yayi saboda da aya ta sauko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ayyuhal sallu alaihi sai sahabbai suka ce ma annabi mun san yadda muke ma sallama amma ba mu san ba ya zamu ma salati saboda sabon abu ne shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu qulu kenan sai ku ce allahumma salli ala muhammad wannan annabi ya karantar da shi baki da baki kenan misali irin irin koda irin jayayya da ake salatul fati salatul wane ne salati wa nuriya salatul wane ne babu salatin da hire wanda annabi shi ya koya wanda kuma shi ya zo da addinin kuma shi muke bi babu wani wanda zaka ce mishi eh, eh, ya fasa bin annabi ya yarda a addini bai yiwa a ce tunda an ce ga karantarwa ta annabi in mutum ya rataye da ita yayi kenan wasu abubuwa na na rikici duka sai- sai sai a huta ana so kowa ya huta a kan ya kulu akwai shi wannan ana hutu Allahumma rabba hazihi da'wati tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'atta ko kuma mutum ya yi wasil ya gama maqama mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhlifu al-mi'ad kana sai mutum ya eh, dasa ya dasa akan salati na manzo sallallahu alaihi wasallama Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal fadila wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta mutum yana ya karanta haka nan ko kuma mutum ya yi alwasulu mahamuda ni babu nunul kin amma saboda iltikawu sakinin in in sukun biyu ya gamu a harshen larabci sai a sai a dauki ɗayan a maida shi wasali ƙasa mahamuda ni lazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ko kuma mutum ya ce wa ba'athu maqama mahamuda allazi wa'attahu innaka la tukhliful mi'ad ko manzo sallallahu alaihi wasallama wadai kwarai da gaskiya karanta ya ya ya ma ya zaburar da musulmai akan cewa su roƙa mishi wannan wasila kamar wani matsayi ne wani daraja ne wanda manzon mu sallallahu alaihi wasallama zai samu eh akan sauran manzanni Allah subhanahu wataala mishi alƙawari to amma kuma mu irin roƙon da zamu yi ta yi zai ƙara zai zai ƙara mishi sallallahu alaihi wasallama daraja da matsayi ita wasilai kenan har duniya ta tashi in dai akwai musulmi kenan ana ta ana ta roƙa wa manzo sallallahu alaihi wasallam to yana yana da kyau a ce mutum yayi wannan ziyada eh tunda ya dan
suna nuna rashin ingancin ta suna
a ita inga ingantacciya ce ruwaya bukhari ruwaya ce ta bukhari kenan eh, ita wannan ta mi ake cewa innaka la tukhlifu al-mi'ad imam al-baihaqi wa sana wa sanadu ala umar ibn baz fi tuhfat al-akhbar yace wa qala shaykh albani ana hadhihi ziyada allati lil-baihaqi rahimahullahu هي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية كشميني لسعيد البخاري خلافا لغيره رواية شاذ إيه، نعم. نو ne ashirin ne ko akwai mai tambaya ne da mun zo ƙarshe shi kenan eh kenan magana na maganan ka akwai shi innaka la tuqulu mi'ad ne malamai suka ce shaz shi kuma in dai har tabbas ne shaz ne kenan ba bai bai inganci yad'u li nafsihi bayna al-adhani wal iqamati fa inna du'a'a hina idhin la yurad wannan kuma fadakarwa ce da zaburarwa akan yin addu'a akan azani biyu ko aza- ko kiran sallah da iqama mutum ya ma kanshi addu'a ya da uli nafsihi ka roƙa ma kanka alheri kuma ka roƙa ma kanka cewa duk wani cutarwa ko wani abu wanda bai dace ba Allah ya kare ka da shi kamar lokacin da ladan ya kare kiran sallah kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabba izzata ma ka kare to shikenan sai ka shiga addu'o'inka kayan ata da ya kama wuri ne na karba addu'a shine yace fa inna du'a hina izin la turad in dai mutum ya addu'a wani lokacin to ba a maida mishi kina addu'a ce war take karbabbiya Allah subhanahu wataala zai karbe ta yana wannan ne da mai kiran sallah kamar lokacin da aka ce la ilaha illallah wasu kafin su yi adana sa ya ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
eh shine eh shi na ji ai shi ba a yi ba magana shi ba kamar ina nan yanzu shi yawanci aka sai mutane sun saba daga lillatan ya ce la ilaha Eh, sai ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masha Allah.
eh tak- takmila ce na kalmar shahada kinu shi yace la ilaha illallah ita kuma la ilaha illallah da muhammadur rasulullah kaman eh, a hadu suke wannan na ba ba wani wannan daidai ne wasu kuma sai su dasa kai tsaye salati na manzo sallallahu alaihi wasallam amma gaskiya kore da gaske ya kamata mutum salati na manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ya yi salatin ibrahimiyya don da yawa wasu- a wasu littafai wasu suke rubuta wasu salatoci wani ma wani shi ke tsara shi Allahumma sallallahu sallama kaza kaza kaza kaza sai mutum ya dauke shi da karantawa shi kuma ba na annabi bane sallallahu alaihi wasallam kaga nan akwai akwai cutarwa za a cutar da mutum bai sani ba mutum ya kokotan ya san cewa wacce ce salatin ta wanda annabi yayi tsira da amsa da tabbata gare shi Abubakar da Umar da Usman da Ali suka yi har zuwa su Imam Malik har zuwa shekaru masu yawa har zuwa yanzu wani salati ne za ka same shi a wancan littafin wanda suka wuce da wannan ka ɗauke shi ka yi shi tunda shi ne wanda ya wuce daga baki baki wanda ke mai sarki na manzo sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya mu labari cewa la yatuku anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk abinda annabi ya karantar wahayi ne na'am ina ga sai mu yi birki anan ko insha Allah dangane da karatu na ranar kamar ta yanzu nan mana yana ba da shawara